akwai hanyoyi da yawa da ake yin shi itinabi ɗin to ga ka'idanmu na akan itinabi tana cewa al'itinabu ziyarcin lafi alil ma'ana shi ne ƙaruwar lafazi bisa ga ma'ana da yake kunshi cikin magana wa ya kunu bi umurin idda na? e lifa'idatun saboda ta fa'ida ba al'itinabu ziyarcin lafi alil ma'ana lafazi ya ƙaru akan ma'ana yaya ko ka tashi da wuri ban tashi da wuri ba ai kaga wannan ya isa amsa sai ce jiya saboda daddare na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi ai kaga wannan ya karu akan ma'ana amma saboda fa'ida fa eh Allah ya ce ma nan Musa wa matilka biye mini kayan Musa sai ce hiya hiya asaya kaga amsa ya isa sai ce a tawakawa alaiha wa uhushu biha ala ganami kuma sai kara wa lafi ya mari ukhra ka gani gashi to kaga still an sami fadish wallah shukran aga an sami itnabi amma akwai fa'ida idan ba fa'ida suna ce mishi tatwilan gashi nan kamar yadda ya kama na kasa tatwilan gane ko ziyarin da aka idan an agenantar ana ce mishi tatwil idan ba ainihantar bai na adamta ana ce mishi hashu na to akwai turub da ake bi domin a yi idnabi daga cikinsa akwai zikirul khas ba da al'am a kawo wani lafazi wanda ke kebance da wani ma'ana bayan a gaban lafasin da yake da yalwataccen ma'ana wanda lafasin da yake da kebantaccen ma'anan ya shiga cikin mai yalwataccen ma'ana ala fadlil khas watan saboda kula da falalan shi khas din mun rabu ne suka ce da tare cewa kai da za ka saka sunan tafiya sai ce to da Allah idan ka je gaishe da mutanen gidan har da mai gidan ma kaga ai mutan gida amin ya shafa kowa da kowa ko to mai gidan kuma na cikinsu ko amma sai kuma ka sake keɓance shayi a wannan shi ne zikirin khas badal am ga shi nan za mu gani a cikin misalai albahaf kala ta'ala Allah ya ce ta nazalin mala'ikatu war ruhu fiha ta nazalin mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku na sauka a cikin dare lalata ko da ruhi mai tsarki ma to kaga ruhi mai tsarki yana cikin mala'iku to amma kuma sai aka sake kawo shi a gaba aka ce warro to wannan an kawo shi ne domin kun ga ainihin an akwai ziyadan ma'ana to nan an kawo shi ne domin an nuna fallalan shi da matsayin shi shi mala'ika jibrilu domin aikun ga ai ya shiga cikin umumin mala'ika ko? yawwa wannan ya zama zikirul khas badal am haka nan kuma misali na biyu wa kada ta'ala Allah ya ce rabbi fili wali walidayya ya Allah gafarta mun ya kawo ina hikayen magana annabi nuh ne ko annabi nuh rabbi firli ya ubangiji gafarta min wali walidayya da iyayena waliman dakhala baitiya mu'minan da duk wanda ya shiga cikin gidana mu'minan halin zantowarsa mu'mini walil mu'minina wal mu'minat da kuma mu'mine maza da kuma mata to in kun duba da kyau waliman dakhala baitiya man a duk wanda ya shiga cikin gidansa mu'mini da mu'mina ya shiga a cikin karshen lafazin man ko kaga wannan am ne man da makacin kuma sai ce wani limomina limominati sai sake keɓanto maza da kuma mata da wannan zikirul khas ba da lama an kawo shi ne wannan domin tauki da ma'ana domin ƙara ƙarfin ma'ana sannan kuma watambi ala sha'anil khas yanzu idan ka lura da kyau arruh a mala'ika jibrilu ai kaga yana da wani matsayi a wurin ubangiji har da yau tunda shine dan sako tsakankanin Allah mahalici da kuma manzanninsa to ka'ida ta gaba kuma tana ce mana na'am mun yi litambi ala fadil khas shine na warruh din nan kun ga ka'idan ko sai nabi zikrul am ba'da al khas za a kawo am ne a gaban khas li ifadatul umumi ma li inaya bi shanil khas saboda a fa'idantar da umumi ma li inaya bi shanil khas tare kuma da ba da kulawa ta musamman daga al'amarin shi khas din ba shi ne wannan aya na ta biyu rabbana rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'mina idan muka lura da kyau nan zamu ga man dakhala aga man din nayi akwai mu'min tare shi to ko kuma mu'minan idan muka lura da mu'minan ai khas ne wannan ko gaba kuma sai a kawo muminin da muminat kaga wannan shi ma akwai menene a nan akwai kaga muminin da muminat akwai umumi tare da su wai to an kawo maka wannan ne halilayi kuma idan muka sace kallon shi ta wani bangare rabi firli wali walidayya kaga walidayya iyaye na su biyu ai wannan khas ne amma kuma cin sai a kawo mu'minina wal mu'minat kaga amkin kaga zikrul khas ba'dal a zikrul am ba'dal khas kaga ni zikrul a zikrul am ba'dal khas walidai khas ne ai kaga mu'minin da mu'minat kuma wannan amni yayi eh saboda mene saboda li ifadatil umumi mal inaya bi sha'nil khas kaga nan a nuna maka matsayin mene matsayin iyaye matsayin iyaye sai aka fara kawo su domin idan ka lura iyayen kowa khasun bihin yayi yawwa umumin yana cikin mumini ne da muminat ya fita ko to kaidan mu ta gaba tana cewa al-idahu ba'd al-am ba'd al-ibhami na daga cikin turkun turk na wannan idnabi shine al-idah ba'd al-ibhami al-idah a fito da gwari ga al'amari gwari gwari ba'd al-ibhami bayan an kawo shi a rufe da an kawo maka al'amarin mujmal ne a gaba kuma sai ya kara maka bayani shi ma hanya ce ta mene itnabi li zikiril ma'ana li taqarril ma'ana fi nafsi fi nafsi safi zihni sami dan a kara tabbatar da ma'ana a cikin kwakwalwar wani mai sauraro ga wannan kudin kan ba kudin ce ga wannan kudin ka je kai mun ce ka ne ko ka je mu kai mun siyayya kasuwa to yanzu me za ka siyo mini ai baka sani ba amma da zan ce ka siyo min kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kaga na yi idahi ne badin badin mene bayan ibrahim kun gani kamar maganin shatubi wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima fala budda min idgami ma kana awwala ka ganin yanzu ya maka umumi kuma sai fara kama maka mini misali ka yi alamu ma fi hudan wata bai ala kumfanci wannan ko yauwa farko za ka fara kawo hukunci ne a dunkule a gaba kuma sai ka fayyace shi dalla dalla dalla dalla shi ne al'idha ba da al'ibham limaza لتقرير المعنى في ذهن السامس to gashi nan a aya ta uku Allah na cewa wa qadayna ilayhi zalika al-amra sai muka hukuntar da wannan al'amarin zuwa gare shi to me al'amarin ka gani anna dabir haula'i cewa karkin waɗannan mutanen makatu'un abin yankewa ne musbihina halin zartuwarsu suna safiya watan za a halakar da su yayin shiga mene lokacin safiya kaga ai an yi zalika al'amr ai an yi bahami a nan a gaba kuma sai aka yi mene sai aka ce mata'un makatu'un musbihina sai aka yi idahi kuma nan gurin mun gane shi ko yauwa sannan kuma ka'ida ta gaba dalin kenan ko at-takraru lida'in na daga cikin turqul idnab shine amini a maimaita wani abu saboda wani dalili da yasa za haka katamkinil ma'ana min an-nafs kamar a ƙara tabbatar da ma'ana a cikin zuciya wakata hasur za ma iya kawo a ƙara maimaita abu saboda bayanin da bakin ciki wakatulil fasli za kuma iya kawo abu itnabi din ta hanyar kawo bayani mai tsawo bayanai ne za a kawo amma kowane bayani sai a kawo shi mai tsawo idan muka duba can wakan an tari na cewa yad'una an tarawar rimahu ka'annaha ashtanu bi'irin fi labanil adami yad'una an tarata suna kiran an tara warrimahu ka'annaha alhanin ga ta kibiyo masu kaman ashtanu bi'irin sun yi kama da tukkakun igiyoyi na rijiya fi labanin adami adahami a kirjin daure a kirjin doki to sai kuma sake maimaitawa ko yad'una an tarta wasuyufuka annaha suna kiran antara alhanin takubba lama'ul bawariki sune hasken walqiya fi sahabin muzlimin cikin wani girgije mai duhu kaga yayi takarar ko yad'una an tarta yad'una an tarta to wannan an kawo shi ne lima limaza litakarir ma'ana fi zihni wani kenan fi zihni sami saboda a ƙara tabbatar da ma'ana a cikin zuciyan mai sauraro wa qala nabikatu zubiyani nabikatu zubiyani ke cewa ala za'amat banu sa'adin bi anni ala kadhabu kabiru sunnifani okay to bi ka mana na ya ce akwai attahassur ko to mu duba cikin bahas cikin bahas din mu can akwai wani baiti ga can a gaba fa ya qabra ma'anin anta awwalu hufratin min al-ard khuttat lis-samahati mawdi'a wa ya qabra ma'anin kayfa waraita judahu wa qad kana minhu al-barr wal-bahr mutri'a fa ya qabra ma'anin ya kai kabarin ma'an anta awwalu hufratin kai ne rami na farko min al'ardi a bayan ƙasa khuddat haka ne ko? wanda aka riƙa lissamahati domin baiwa khuddat maudi'an wanda aka riƙa matsayin wani guri lissamaha domin menene domin domin girmamawa ko tausayawa wa ya kabar ma'anin ya kai kabarin ma'an kai ba ware ta judahu kai aka yi karɓar bayan wannan mutumin gashi mutum ne mai kyauta mutum ne mai sadaka mutum ne mai kulawa amma yanzu gashi ka rufe shi kun gane wai an dauke shi an sa shi a cikin kabar yana mace yanzu sai yake kuka yana bayanan da bakin ciki to kabarin ya kuma rufe shi yanzu kenan kyautan ba za a saka sama ba kenan yanzu ko wa qad kana minhu al-barru domin albarru nagarta ƙarƙana min ya haƙiƙa riga kasance da gare shi walbaharu mutri'an ban sani ku kun fahimci abin da ke kun ganin ya maimaita abubuwa ya maimaita ya ce ya kabar ma'anin ya kabar ma'anin ko to man gardu min hadar takrir takrar ko tahassur izharu tahassur izharu tahassur kun ga can da ya ce mana wakar tahassur wakatul fasli kuma gashi nan laqad alimal laqad alimal hayyul yamanuna annani shin ya karke ga maganarsa a ci anan sadrul baiti kaga bai karke ba haqiqa laqad alimal hayyul yamanuna haqiqa wannan unguwa ta yamanun suna sanin cewa annani lalle fa ni idza qultu amma ba'du duk lokacin da na miƙe na ce amma ba'du anni khatiba to sun san cewa ni mai musu mai musu khutba abin nan khutba ne to kaga ai ya jama'a nan bai karki a sadrul baiti ba har sai dai kai na ajzul baiti wannan akwai tul fasla nan kun gane ko to mu kuma ka'idan mu daga cikin abin da kan sa ayi itnabi akwai ali itiraf uslubi na itiraf na itnabi akwai ali itiraf bijiro da wani abu wa huwa an yuta fi athna'il kalam shine a tsakiyar magana a kawo au bai kalamai ne ko kuma tsakankanin maganganu biyu mutu lazimai ne kalmomi guda biyu wanda suke lazimai ne fil ma'ana wajen ma'ana bi jumlatin sai a kawo ta jumla au akthar ko kuma fiye da haka la mahala la hamil irabi ita jumlan nan ba ta da matsayi a wajen irabi limaza ta akharta ya shaykh wallahi inni maridun asalin magana menene ya shekhi ni maridun ke ce wallahi to kaga wallahi nan itiraz ne jumla kasamiya itiraz ne wa qalan nabiga cikin misalan mu zamu ga gashi nan nabigatul jadi yake cewa ala za'amat banu sa'adin bi anni ala kadhabu kabiru sinnifani ala ku saurara za'amat banu sa'adin ita bar su banu sa'ad suna dauka cewa bi anni kabiru sinnifani ibaran kenan sai ya bijiro da mene alakazzabu alakazzabu ya yi itiraf shek nasir sa'adi na cewa ilam hudita anna afdalal minan ilmin yuzika da zuli shakka an kawaddaran ilam anna afdalal minan shi ne ibara sai ka mene hudita jimla du'a'iyya mu'tarda so in ka zo lirabi suka ce والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب شيني ألا زعمت بنو سعد بأني تكاك بأني أي قا أني قا إنكو ده خبر انت إنا اسم انت كبير السني تكاك كان اسم خبر إن ده اسم انت سأك بجيرو ده جملة ألا كذب تقول يا جماعة الإثناب كلام هذا أسلوب من أساليب الإثناب وكان الإسلام إثناب هنا بأي لماذا كان باعتراض بالاعتراض جابتكم akwai kuma abin da ke ce mishi a tazyil mai tazyil wa huwa ta'qibul jumla bi jumla ukhra shine bayyanar da wata jumla da wata jumlan daban an kawo ma'ana kuma sai a sake kawo ta jumla a gaban tana dauke da bayanin kanta tashtamilu ala ma'ana wanda take daukar ma'anarta taukidan la wanda take ƙara daukar ta take daukar ƙara taukidin ma'anar da ke cikin jumlar farko kun tuna da fasulu da wasu da muka yi ba yawwa wa huwa kismani shi kuma wannan kashi biyu ne akwai nau'in farko shine jarin majalar mafal akwai wanda yake nau'i ne na tazyil amma shi yana gudanantuwa ne kamar karin magana in istakalla ma'anahu idan ma'anan yanzu to ya takaitu ya ci gashin kansa ya tsayu da shi kansa wa wastagana amma qablahu ma'anan kuma ko shi za iya amfani da shi ya zai iya wadatuwa gabanin da bayanin da ke gabanin sa ko ba kawo ne ko da shi a kawo za a iya fahimta abin da ake nufi idan muka duba can waqalul khutaya baiti ne shida تزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن يعطي على الم... ومن يعطي ومن يعطي اثمان المحامد يهمل يهمل كو تزور فتى تنا زيارتان wani saurayi yuti malahu wanda yake ba da dukiyarsa alhamdi bisa ga yabo in an yabe shi kan ɗibi dukiyar sai bayar kayan nan jimla ce kaga magana ya cika ko kuma sai ya ƙara cewa wa man yu'ti wa man yu'ti athman al-mahamid duk wanda yake bayar da abubuwan yabo abubuwan da za a gani a yaba masu tsada yuhmadu to za a yabe shi yanzu kun ga ainihin wannan jimla ta zuru fatan yi uti alhamdu malahu jimla ce binafsiya waman yi uti waman yi uti asmanul mahamidi yuhmad al jimla ce ukra to idan muka lura da kyau ko da an ce ne waman yi uti asmanul mahamidi yuhmad duk wanda ke bada ababen yabo mafi tsada za a yabe shi to ai kaga nan ai jimla ce mustaqilla bi nafsiha to wannan ya zama tazil wa huwa jarin majran masal domin kun ga zaka iya ma daukan wa man yu'ti asman al-mahamidi yumadi kai nasiha da shi ai shi ko zaka iya dauka so kun ga tana ga da taukidin ma'anan tazuru fatan yu'ti alal alal hamdi ma lahu ne ya fita ko ya fita ko to idan muka kuma ka'idan mu sai nau'i na biyu gairu jarin majalar masal akwai ta'aqib da aka yi shi ba mai gudantuwa ne kaman kar magana ba in lam yastagni amma qablahu matukan bayanin da ke gaba ba zai iya wadatuwa ga bayanin da ke gabaninsa ba kamar misali kalin nabi wa qalibnu nubata asadi ibn nubata asadi ke cewa lam yubki judaka fi shay fi shay lam yubki judaka li shay'an u'ammiluhu talattani ashabu dunya bila amal lam yubki juduka kyautan da kake muni bai wanzar da komai ba lam lam yubki juduka shay'an li kyautan da kake min bai tabbatar da wani abu gare ni ba u'ammiluhu wanda yake ni kuma nake gurin sa ba ma'ana kyautan da kake mun ya ishe min komai yanzu ban da ma wani abin da nake buri tarakta ni ashabud duniya ka banni ka banni ina tare da duniya bila amal babu wani buri kuma yanzu tare da ni saboda ka riga ka wadatar ka wadatar da ni to idan muka duba da kyau zai iya yiwa kai ka zo ka ce mutane tarakta ni ashabu tarakta ni ashabud duniya bila amal ba sai yi ba to saboda haka wannan jimlan tarakta ni ashab ashabud duniya bila amal hiya taukidun li lil'ula lil'ula wala yumkin an nastagniya bi zikiri jumla tarabtani ashabud dunya bila amal ita da kawai ba zai iya yiwa mu kawo ta ba saboda ai ba za ta dauki mana ba to wannan wannan shi ma nau'i ne na uslubi ne na itnabi wanda ke gairu jarin majalar masal kun gane ko misali ne ka zo ka ce mutum aina ce maka karka yadda ka yi wasa da yaran nan domin idan ka yi wasa da su za su raina ka domin sai bango ya tsage ta dangare ke samun gun shiga kun gane idan ka yi wasa da su za su raina ka saboda sai bango ya tsage ka dangare ke samun yanzu hakan za ka zo ka yi ce ma mutum mutane ya yi ai idan sai bango ya tsage ka dangare ke samun gurin shiga ma'ana da ba su kafa daga gare ka ba ba za su raina ka ba kun ga wannan tazhil ne jarin majiral masal domin sai bango ya tsage ka dangare ke samun gurin shiga ka karin magana ne kun gani to formulan ɗayan gairu jarin majiral masal idan ka gama anan ba za ka iya la yastaqil bi nafsihi to nan ba zai zama jarin majiral masal ba Na'am. Na'am? Ai shi ne kamar fasil ne da wasu lishin. To, ba ku je da zauna faɗa ba? Sosai kuwa. Mun banci wannan ko? Wallah ƙara banci da. To, sai kuma can na ƙarke, alihitiras. Alihitiras, me ma'anar alihitiras? Shi ma usulubi ne daga cikin usulubobin mai kenan. itnabi wa yakunu hina ma ya'ti al-mutakallimu bi ma'ana ihtiras na kasancewa ne yayin da mai magana yazo da wata da yazo da wani ma'ana yumkinu an yadkhula fihi lamun wanda ke zai iya yiwa a zarge shi a kai fa yabtinu laka sai ya fahimce ka kai tsaye in ya faɗi za ka zarge shi fa yabtinu lidhalika afwan sai ya fahimci haka wa ya tibi man yukhallisuhu minhu sai ya zo da wani abin da zai tsamar da shi daga wannan zargi ku duba zule abin nan wannan da ta nemi annabi yusuf da ya zina da ita zulekha ko wa ma'ubarri nafsi sai ta sauri kai na ta tsaya wa ma'ubarri nafsi za ta haɓa ke ba wani baki da wani mafafaka kawai kina sun ne zane rike amma sai ce ina nafsa na martabi su kun ban jana ko kaga ai ta yi kokari da ina nafsa na martabi su yi ta mene ta kubutar da kanta daga zargi wani ya tsaya tunani ya ce eh haka ne kuma fa babu wanda ya kubuta daga makincin shaidan Allah ka samu dace to shine wa qalibul mutaz yasifu farasan ibn mutaz yana sifanta wani doki yake cewa sababna alaiha zalimin siyatana fatarat bina aidin sira'un wa arjul sababna alaiha siyatana mun kwarara mata bulalan bulalolin makanta yanzu duk wanda ya ji wannan zai ce a saboda zalunci sai ce mene ok sababna alaiha zalimina siyatana duk wanda ya ji wannan zai ce to ai doki ita take da laifi ta yi abin dukan ne shi yasa aka buge ta kun gane amma kai tsaye kuma sai ce mene zalimina ok ashe dokin ba za a buga ba ba za a zargi ba za a daki zargi da wakan ba shine za a su za a zarga sababna alaiha siyatana mun sauke mata bulalanmu mun zuba mata bulalanmu zalimi na saboda zalunci kawai fatarar bina aidin sai hannaye suka tashi da mu sira'un suna masu gaggawa wa arjuli da kuma kafafuwa to kunga inda ya kawo ya ce sababna alaiha siyatana to za a zargi da wakan da suke hayi a kai kun gani to sai ya kubutar da dawakan sai ce zalimi na kidan halin zantuwan su ne abin zarga ba dawakan ba wannan shi ne ake ce mishi ihtiras mun banci wannan ko ba Allah ka samu dace su kun ga sauran nan da za a iya bin tamari ne insha Allah to abin da Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ba mu ladan su wanda ne kuskure Allah farko da mu kuskure ne ba mu kun gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk